أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قومه فرعون إن هذا لساحر عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم نعم تجمع لك على cikin suratul a'raf muna cikin kisoshi ne na annabi Musa da Fir'auna da irin abubuwan da suka gudana a tsakanin Allah ga ya gaya mana cewa ya aiko annabi Isa da wasu ayoyi guda tara zuwa ga Fir'auna da mutanen Fir'auna. To yanzu ana gaya mana yanzu ga shi nan ya zo gaban Fir'auna an fara ya fara isar da sako Fir'auna ya fara wato gabatar da tambayoyi ma'ana bai yarda da abin da annabi Musa ya zo da shi ba musamman ma da yace shi daga Allah ne rabbul alamin daga Allah rabbul alamin ubangijin tarikai fir'auna yace a yanzu akwai wani rabbul alamin ban da ni la ilaha ilahan ghairi la as'alannaka min al-masjunin in ka sake fadin cewa kana da wani Allah ba ne ba to zan sanya ka da cikin yan kurkuku fir'auna yake gaya wa annabi Musa. To shi ne har lokacin da na farko daga cikin ayoyin guda tara abin da ya fara gabatarwa ya fara gabatar da sanda ne. To mun yi bayanin cewa fir'auna annabi Musa Allah ya aiko shi da ayoyi guda tara. An aike shi zuwa ga fir'auna da mutanen fir'auna. annabi Musa da ya je daga cikin ayoyin guda tara abin da ya fara gabatarwa shine sanda. Da ya fito da sanda, sanda sai ta zama mashiya katuwa. Tana jujjuyawa fir'auna har ya ruga zai gudu. Bayan da aka gama na sanda, sai kuma annabi Musa ya sanya hannunsa a cikin gefen rigarsa ko kuma a jibin rigarsa da ya fito da hannun faɗi zahiya bai ba ulin naziri sai ga hannun ya zama fari kan linnazirin ga duwan da yake kallo ya ga hannun kamar koyon lantarki yana har yana warkawa warwarwarwar haka to shine Allah yake bayani a wannan da aka fito da hannu qala al-malaku min qawmi fir'aun sai waɗansu mutane daga cikin mutanen fir'auna suka yi magana inna haza ni inna haza da sahirun alim suka gaya wa fir'auna lalle wannan mutum masihirci ne masanin sihiri ne kuma kwararre ya san harkar sihiri wato mutanen fir'auna suka fara magana da shi suna ba shi shawara don karfafa masa gwiwa na
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون
Fadawan Fir'auna suka gaya wa Fir'auna cewa waɗannan abubuwa da Fir'auna ya zo da su, ai da annabi Musa ya zo da su, to lallai ya nuna cewa shi gwanin sihiri ne. Kuma ma abin da yake so yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ne ya fitar da ku daga wannan ƙasa ta yana so ya kore ku ya mallaki ƙasa saboda haka fa ma za ta muruna me za ku ba da shawara a kai ka kafa fir'aunu jama'atahu anan kuwa fir'auna ne ya yi magana da mutanensa tunda ya gane dai annabi Musa ya zo da wani babban abu wai sai yana kokarin bautar da hankali cewa ya ya zo ne yana so ya kore ku daga kasar ku wato hadda hadda shi kenan ana tafi da tashawur wato yana magana ne da su a fuskan neman shawara yace da su ma za ta muruna me za ku ba da umarni me ya kamata mu yi da ni da ku a yanzu tunda wannan mutumin dai ya zo da wani abin da ban saba gani ba na
قالوا أوجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا sai suka gaya wa fir'auna wajen baki shawara suka ce arjibi to abinda za a yi ka saurara ka ajiye shi tukunna ka dakatar da shi ka samu wani guri ka ajiye shi wa akahu da shi da dan uwan nasa aro dan su biyo da suka ne akar an ba ruma ka dinkirta al'amarin su tukunna a bi ai shawara wa arsaltil madain hashiri ka aika da hashiri masu yekuwa masu shela masu sanarwa a birane daban-daban ka aika da su don duk garuruwanka ne kasan nan kana da kwararru abin da ya zo da shi a cikin talakawanka ai akwai waɗanda sun ma suka fi shi kwarewa na
ياتوك بكل ساحر عليم
idan ka aika da alhajirin masu gayya waɗanda za su je su sanar su yi gayya bil madain a cikin biranenka gaba ɗaya ya duka za su zo maka bi kulli sahiri da kowane gwanin sihiri a nemo duk inda mai sihiri yake kwararre ai talakawan gari ba yana jin cewa shi mai sihiri ba to ka je a yi gayya a ƙasan nan baki ɗaya ka aika masu gayya je su taro jama'a daban-daban ya tuka bi kulli sahirin alim su zo maka dukkan da dukkan zahiri mai sihiri alimin ko mata yabdulu musa fi ilmi sihiri a zo maka da dukkan wanda ya kware har ma ya tara annabi musa ta fannin sihiri to waɗannan masu yi kuwa da aka tura suka tafi garuruwa daban-daban fajama'uka saharatahu suka taro dukkan gwanayen sihiri na wannan kasan gaba daya na
وجاء السهرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين
to shikenan tun da an ba da goron gayya Fir'auna ya aika dukkan biranensa ya aika da masu gayyata yace a je a samo masa gwanayen sihiri to shikenan yanzu dai an tafi birane an je gayya to da aka yi gayya Allah yake ba da labari cewa waja as-saharatu gaba ɗaya masu sihirin da aka ce a gayyato su duk suka tattaro suka zo birnin da fir'auna suka zo misra suka zo waje a tsaratu fir'aun masu sihiri suka zo wajen fir'auna a tau bi sitti mi'ati sahir sai da aka tara gwanayen sihiri wajen ɗari shida a kasan baki ɗaya aka zo da su misra kulluhum indahu asad kowane gwanin sihiri shi ma ya zo da sandarsa a hannunsa idza alqaha takunu subana shi ma haka yake yi idan ya jefa sandar shi ma ta ta sandar sai ta zamo macijiya game da wayar da annabi Musa shi ma yake yi da nasa aw hablun idza alqahu yakunu subana wani kuma da igiya zai zo igiya kawai na dabo in ya jefa igiyar igiyar sai ta zamo macijiya to duk gwanayen sirri guda ɗari shidan nan abubuwan da suka zo da shi kenan akan annabi musa shi kaɗai wai saboda shi ma ya zo da sanda da kuma abubuwa na mu'jiza to nasa mu'jiza ne ba sihiri bane to bari kuma za a buga a ga tsakanin mu'jiza da sihiri yaya abin zai kasance sihiri ƙarya ne mu'jiza ko mu'jiza ce umarni ne daga Allah na suka ce da suka zo garin gaba ɗaya suka zo aka fada tattaunawa da fir'auna qalu dakalu ala fir'aun da suka shiga kan fir'auna sai suka ce to yanzu akwai sharadi ya mai girma aikin wato aikin mulki zamu yi ko kuma aikin lada idan aikin lada ne mu sani nawa za a biya mu idan kuma aikin mulki ne mu san wani matsayi za mu samu idan muka yi nasara suka ce a inna lana la ajran to akwai wata lada da za mu samu in kunna na harul galibi ne in ne muka zama muka yi rinjaye a wannan wato gasa da za mu yi da da Musa suka tambaye Fir'auna na'am
qala na'am وإنكم لمن المقربين
to sun tambaye Fir'auna cewa suna so su san menene ladan su shin suna da lada qala na'am Fir'auna yace a a yi aikin banza ne na'am akwai lada mana ba ma lada na kuɗi ba matsayi za ku samu wa innakum lamin al-muqarrabin idan kuka yi nasara kuna ma daga cikin na kusa kusa da ni ka san na kusa da mai mulki a shi kenan ba ma maganan kuɗi ake ba zai ma iya sa a baka kuɗi saboda haka alkawarin da Fir'auna ya mutu innakum laminal innakum laminal muqarrabin lallai kuna daga cikin makusata gare ni an saka wallahu tabaraka wa ta'ala bil haqq Allah ya yi shine ya sanya shi magana ta gaskiya domin in suka yi nasara nasarar daga karshe ta Allah ce to sun zama minal muqarrabin na kusa da Allah amma shi Fir'auna ya dauka na kusa da shi ne amma Allah ne ya sanya shi magana bisa yardan Allah innakum la minal muqarrabin in kuka yi nasara kuna daga cikin makusata to nasarar kuwa da Allah ya kaddara suka yi da shine sun yi nasara akan Fir'auna da shi da gumakansa da dodanninsa da masu sihiri karshe me ya faru sai suka zamo na kusa da Allah amma Fir'auna shi yana nufin a'a wai na kusa da shi ne tajiduna ajran lallai in kuka yi nasara idan fir'auna kuna da lada wa takununa min al-muqarrabin za ku zamo daga cikin makusantana huwa yadhunnu anna al-muqarrabina indahu huwa yana tsammanin wato za su zama makusanta a wajensa shi shi fir'auna har kawarinsa kenan walakin al-muqarrabina inda Allah amma Allah ya ga dama waɗannan bayin Allah ashe makusantan Allah ne ba makusantan Fir'auna bane domin karshe da aka yi nasara a kan ya aka yi nan da nan suka zamo na Allah kaga sun zamo a bisa yardan Allah minal muqarrabin ne amma ba na Fir'auna ba minal muqarrabin ne amma nawa na Allah subhanahu wa ta'ala na'am قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون نحن الملقين
to da aka zo wato za a shiga takara kenan za a shiga gasa to dole a tattauna a kafa sharuɗa tsakanin fir'auna da masu da tsakanin mutanen fir'auna da annabi musa to sai suka fara magana so da aka gayyato su aikin sarki suka zo yi kano suka ce ya musa ya kai musa in ma an dulfiya in ma in ka yadda mu mu fara jefa sandan mu da igiyoyin mu wa in ma an ta kuna wa in ma an turkiya ko kai ka fara jefa sandarka da farko wannan shine sharadi ko ka fara wa in ma an nakuna na hamil mulki sai ka zaba ko kuma mu mu fara jefawa su suna da karfin gwiwa kenan ba sa tantama duk abin da ya faru ai kawai sai ka zaba yanzu ko kai ka fara ko kuma mu mu fara
قال ألقوا فلما عمي أعين الناس واسترهبوهم Mm.
وجاءوا بسحر عظيم
قال سأل النبي موسى يا آه ulku ku din ku fara jefawa na yadda tunda ku kuka ba da zaɓi to ni na yadda ulku tuqaddimu lil ilqa ko taqaddamu lil ilqa ku fara gabatar da kanku wajen jefa abubuwa dinnan naku na sihiri ni na yadda laysa amran bil sihiri ala alqu ay taqaddamu lil sihiri yace na umarce ku ku fara gabatar da ayyukanku na sihiri din gam a gani Shekul Islam Shehu Ibrahim yace ba wai Annabi Musa laisa amran bil sihir ba wai yana umurtan su sai aikin sihiri bane a'a tunda zabi suka bare ce a'a na ba ku zabi ku ku fara gabatar da kayan ku na sihiri li'anna al-amra bil ma'siyah domin ba da umarni cewa ayi aikin sabo ma'asiyatu shi ma sabo ne to kenan wani zai ce a annabi Musa ne zai ce to gabatar da sihiri wato ya yadda ai sihiri kenan shine shi ya ce a'a ba wai umunne ai sihiri bane a'a umunnin walakin khayyaruhu ai su suka fara baiwa annabi Musa zabi wajen gabatar da shi ya fara ko su su fara shi an ya takaddama au ya takaddamu hu ko shi ya fara gabatar da kayansa ko kuma su ɗin su fara gabatar da nasu. Wal wasilatul izharil haq amma tsane abinda yake taimakawa wajen bayyanan gaskiya an ya takaddamu hum su ɗin su fara gabatarwa tunda nasu ƙarya ne to su ga fara gabatar da ƙaryansu don kowa ya gani bi ilka ima indahum shine su fara jefa abin da ke hannayensu fayatil haqqu fayalmagul batil daga baya kuma ai kaga in annabi Musa ya jefa nasa ƙarya ta ai gaskiya ta zo daga baya kenan ta lalata ƙarya kenan saboda haka an fara gabatar da ƙarya daga baya baya gaskiya ta zo na'am falamma alqaw tun da yace su su fara jefawa suka yadda kuma to falamma alqaw yayin da suka jefa igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu saharu ayunan nan sai suka yi rufa'ido wa mutane dama shi mai sihiri rufa'ido ne ba wai yakan iya canza wani abin da yake wani yanayi dole ya koma wani yanayi ba ne a'a rufa'ido sunansa su masu sihiri yawa amma abin da yake mujiza shine yake iya canza dutse ya zama koyi amma idan mai sihiri ya yi to rufa'ido ne wani abu ne kawai bulabula ya haka saboda haka sai suka fara da suka jefa igiyoyinsu da sandunan su saharo a yunan nan suka sihir suka rufe idandunan mutane sarrafuha an haqiqati idrakiha suka canza yanayin gari irin ga wani haƙiƙanin abin da suka saba gani wannan shi ake kiransa sihiri yau ibrahim yace a sihiru shi sihiri la yuqallibu al-haqiqata baya juya haqiqanin abinda Allah ya mai da shi wani yanayi in dai sihiri ne in ji shehu innama yukhayyalu lil absar amma mai sihiri yakan yi rufa ido ne ga idan duna shine takayyul annaha tara shibha kaza wa laysa kadhalika idan duna sai su rika ganin kamar kaza kamar kaza ne amma haƙiƙani ba shi bane wannan shi ake kiransa sihiri to saboda haka so mutanen Fir'auna saharu ayyunan nan suka sihirce idan dunan mutane wasarhabuhum kuma suka ba su tsoro harrafuhum haythu khayyaluha hayatin tad'a khawwafuhum suka bai mutane tsoro shine istarhabuhum duk mutanen wajen suka tsorata aka ruga kamar za a gudu haisu kayyaluha hayyatin tab'a yayin da suka yi mai da yanayin igiyoyin da sandunan kamar waɗansu macizai ne suna jujjuyawa wal wal wal wal yadda maciji da yake to haka ne aka zai ce idan mutane alqauma indahum min al-qisi su mutanen fir'auna da aka gayyato su kowanne ya jefa abin da ke hannunsa na sanda wal hibal da kuma igiyoyi fasarat ayyati suka zama ko macizai a wannan yanayi tab'a macizai suna tafiya yamtala alwadi min alhayyat rannan kam kauyukan duk gaba daya ya cika da macizai amma na sihi na ƙarya na waja'u bi sihrin azim Allah ya ce waɗannan mutane da aka gayyato na Fir'auna ran nan kai sun zo da kan dukkan sihiri mai girma iri iri kowa ya je ya kura gwanin tansa tun daga yadda sarki ne a yau wani kayan sihirin ma da ba a taɓa fitowa da shi ba ran na an fito da shi saboda kowa yana so ya ji ya zo ya burge sarki a wajen sihiri shine Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girman gaske mutanen da Fir'auna ya gayyato sihiruhum kabiru shehu yace kaga sihirin su babba ne kwarai da gaske haifu azzamahu Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah da kansa yace bi sihirin azim to lalle wannan sihirin babba ne amma wala yablighu sahiru haifu ata amma mai sihiri duk inda ya zo ba zai yi nasara ba har abada na'am
وأوحينا إلى موسى أن الك عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون To annabi Musa dama yana magana ne ko yana aiki ne bisa umarnin Ubangiji. Yanzu masu sihiri da aka gayyato kowanne ya zo ya kore wato iyawansa. sun yi duk abin da za su iya har kowa da kowa ya ji tsoro a taron har jama'a suna ce kai yau fa Musa ba zai iya da wannan mutane ba duk yadda yayi duk wannan tafsirin sa to shine Allah yake ba da labari wa awaina ila Musa bayan da suka gama nasu sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa muka ce da shi an alki asaka shikenan Musa to yanzu kai ma ka jefa sandarka kafa Musa ba'dal khawf a lokacin annabi Musa ya dan ji tsoro saboda tsoron lamarin Allah kar Allah ya kyale shi amma Allah ba zai kyale shi ba kawai ya ya kunyata a'a ya dan ji tsoro laysa an yarliba al-batilu al-haqq wai tsoron ba wai yana tsoron karkariya da rinjayi gaskiya bane a wannan ba shine tsoron sa ba a'a ya san har abada ƙarya haza la yakunu abadan a sami lokacin da ƙarya za ta rinjayi gaskiya har abada wannan ba zai kasance ba ko an ga wani yanayi to wani abu ne kawai aka yi shi amma kullum gaskiya ita ce a sama walakin ya qabun nas abinda Musa yake jin tsoro abinda yasa ya tsoro sai birgita yana jin tsoron ya qawl intibas kau kar wani irin rikici wani abu ya rikice ya dauke hankalin mutane للحاضرين جواباً لسكة هلتشونا تارو حيث أن معجزته حسن domin shi kansa mu'jizar ta su sanda ce kuma da ita yazo kan kalibu tobani ita ma sandar an aka jefa ta takan juya ne ta zamo macijiya fa atau bi sihirin yushakil mu'jizatu kaga waɗannan mutanen sun zo da sihirin su yana kama da irin nau'in na irin na annabi Musa to shi ne yana jin tsoro kar a sami wani rigida har waɗansu suka ce a to me bambanci a'a shi yasa annabi Musa yake tsoro saboda ya san abinsa daga Allah ne nasu kuma sihiri ne kuma sihiri karya ne fa atau bi sihirin yusakilu mu'jizatahu hadha huwa alladhi dakala fi nafsi Musa wannan shine tunanin da ya shiga zuciyar annabi Musa amarahu Allah tabaraka wa ta'ala an an yulqi abahu nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi umurni yace to yanzu ka Musa ka jefa sandar taka annabi Musa ko ya bi umurnin Allah ya jefa sandarsa fa idza hiya talaqqaku ma yafiku sai ga shi na abun mamaki sai ta haɗe duk abubuwan da suka jefa na ƙarya sandar annabi Musa duk gaba ɗaya duk abin da aka jefa sai ta kama ta haɗe duk abin da aka jefa sai ta kama sai ta haɗe in sanda aka jefa ta kama ya zama maciji ko to macijin sandar tasa a matsayin ta mace sai ta kama sai ta haɗe ta yi da haɗiya ta yi haɗiya aka ce kai a duba cikin sandan nan aka duba ciki ko tashi bai ba suka ce kai wannan fa ba sihiri ba ne wannan wani abu ne daga Allah abin da ya faru kenan amara Allah tabaraka wa ta'ala Musa ay rusul asa fa idza hiya talqaf talqaf ma yafiku fa waqa al haqq to daga nan sai gaskiya ta bayyana tunda ƙarya ta lalace duk gaba ɗaya an lalata su fa waqa al haqq sabata wa zahara gaskiya ta tabbata ta bayyana a wannan yanayi wa batala ma kanu ya'malu abubuwan da suke na sihiri duk ya lalace suka neme shi suka rasa duk sun nema ba sanduna ba igiyoyi to ina ina kare sihiri sihiri ya kare kuma mu'jiza ta bayyana shekul islam yake cewa domin tafsirin da muke karantawa a cikin bayanan da yake yi yace falan ma alqamu ta asawu yayin da annabi Musa ya jefa sandarsa ibtala ajami'a tilkal hayyat sandar ta haɗe dukkan waɗannan macizai na sihiri baki ɗaya. Fa'adama ha haƙo tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya rasar da dukkan waɗannan kayan ƙarya ɗin aka neme su aka rasa. Ilhin nan take ko ɗaya ba a gani ba. Farat la wujuda laha aslan suka zamo ma ba su babu ma gurbi babu su babu asalin su duk gaba ɗaya aka nema aka rasa. in tsawarci a samu Musa duk waɗannan sun naɗe sun shiga jikin sanda annabi Musa. Fa ilmu fa alima saharatu to daga nan ne masu sihiri suka gano anna hadha laysa bi sihiri cewa wannan kan fa gaskiya ba ba sihiri bane sun ga dai karshen sihiri ƙarya ne sun ga lalacewar sihiri amma wannan abin da aka zo da shi shi ya lalata sihirin baki ɗaya saboda haka suka yi yakini cewa wannan abin da annabi Musa ya zo da shi ba sihiri ba ne. Fasihiru la yumkinu an yu'dima al-mawjud. Kaga shi sihiri ba zai lalata abin da yake samanne daga Allah ba. Allah ya yi wannan abu yana nan mawjudu ne, yana nan. To saboda haka sihiri abin da yake sihiri ba tabbatacce ba. Zai lalata abin da yake tabbatacce ba zai yiwu ba. Au yuqallibal haqa'iq ko kuma sihiri ya juya abin da yake na hakika kamar yadda waɗansu kan ce yanzu nan sai mu mai da kai wuri ba zai yiwu ba abin da yake halitta na Allah na hakika a mai da shi ya zama wata halitta daban sai dai Allah da kansa shi yana yin wannan don ya mai da Yahudawa suka zamo aladu a wani guri ya mai da Yahudawa suka zamo bironi a wani guri amma wani kawai mai sihiri da sihirinsa ya juya wani hakika na abin da Allah ya yi ya zama wani abu wanda zai faɗa a'a sai dai ka ga abin ka ɗauka haka ne idon ke juya maka ya zama kamar hakika kuma ba hakika ba ne inna ma gayatu sihiri iyaka kololuwan abin da sihiri zai iya yi an yariya an yuriya shay'a zai iya nuna maka wani yanayi walamma walamma tala'at asamusa isiyahu yayin da sandar Musa ta haɗe dukkan wato sandunan fasarar Adama duk suka zamo babu su kamar ba a taɓa yin su ba fahimu jami'an don masu sihiri suka gano cewa anna haza ayatu kai wannan ba sihiri bane wannan aya ce mu'jiza ce in kaje aya mu'jiza mu'jiza ce daga Allah ya aiko annabi Musa da ita don nuna gaskiyar abin da ya zo da shi duniya min ayatillah aya ce daga ayoyin Allah wa kanu fa'ilina tisir mutanen fir'auna kuma wato kwararru ne sun gwanance wajen sihiri amma yau sun ga abin da ya fi karfin su abin da yake ba sihiri ba sun tabbata nasu karya ne abin da annabi Musa ya zo da shi shine gaskiya na'am هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون na'am to kaji dai irin dambarwar da aka yi ya ta lalace gaskiya kuma ta tabbata kun ji duyar da aka yi to shine Allah ya bada labari da aka yi wannan dambarwan fa gulibu hunalika nan da nan a nan gurin aka rinjaye su duk baki ɗaya suka yi saranda suka miƙa wuya wanqalabu sabirin suka juya suka zamo kantattu da kuma suna alfahari suna takama yau kan za a ga wanda zai kula dan uwansa amma su ne wankalabu sun juya sagiri na suna kankantattu wuliba fir'auna wa qawmuhu arin da ya fir'auna da shi da mutanensa warja'u dalilina suka dawo suna kankantattu suka koma gida cikin jin kunya to da aka yi haka me ya faru Allah ya ce wa ulkiyar saharatu sajidin nan da nan gwanayen sihirin nan sai aka jefar da su duk suka faɗi a kan goginsu sajidina suna sujada wa Allah na gaskiya sajada saharar a yayin nan masu sihiri gaba ɗaya suka yi sujada wahum sittu mi'atin su mutum ɗari shida ne kamar yadda muka faɗa a tun farko sajadu lillahi wa tabaraka wa ta'ala duk suka yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala qalu da suka yi sujadan ba sun yi shiru ba ne, a'a sun yi furuci da bakinsu, ƙalu aman na bi rabbil alamin gaba ɗayansu suka ce mun yi imani da Allah Ubangijin talibai. Amanu kullum gaba ɗayansu sun yi imani, ƙala fir'aunu, fir'aunu ya ce a rabbul alamin in ji fir'auna ba, ka san sunansa kenan shi ma rabbul alamin ne. Ya ce a rabbul alamin ana in dai rabbul alamin na wato ni kenan in ji fir'auna Allah ya ce a a kalu rabbi Musa wa Haru a a ubangijin Musa ubangijin Haruna shine muka yi imani da shi ba kai ba faqaddamu Musa sun gabatar da sunan annabi Musa tare da cewa shi ne karami akan annabi Haru a wajen shekaru sun gabatar da Musa li anna Musa ma malakahu fir'aunu qattu domin shi a cikin duk bautarwa da Fir'auna ya banu Isra'ila bai taɓa bautar da Annabi Musa ba dan haka aka fara cewa ubangijin Musa da Haruna a li'anna Musa ma malakahu Fir'auna qattu amma Harun amma shi Haruna wan Annabi Musa wanda Annabi Musa lokacin da aka tura shi zuwa annabta yace a haɗa shi da mataimaki ya ma yi nan shi ya faɗi sunan ya ce haruna a kai ka haɗa ni da ɗan haruna ɗan uwana to malaman tarihi suka ce annabi harun din ya girme wa annabi musa da yan shekaru kamar shekarun wa da kani to saboda haka amma harun kana sabaka lahu ubudiyatu li fir'aun shi harun an taɓa samu ya taɓa zama bawa na fir'auna yayi ma masa hidima a gidansa kafin annabi Musa ya roƙa cewa Allah ya haɗa shi da ɗan uwansa zaɓo shi aka yi cikin banu Isra'ila aka haɗa shi da ɗan uwansa Musa don ya raka shi wajen zuwa a isar da saƙon annabta. Wa amma Musa fama marra alaihi yawmun kana abdan fir'aun. Amma Musa ba a taɓa samun rana guda ɗaya ba wanda ya zama bawan fir'auna. Falihaza qaddamu Musa don haka ne wajen cewa faɗin Ubangijin suwa sai ya fara suka ce Ubangijin Musa da Haru. Shau Ibrahim ya ce, wa huwa azgaru min Haru. Alhali annabi Musa shi ne ya fi ƙanƙantar shekaru a kan Haru. Rabbi Musa wa Haru. Fa'alima Fir'aun annahum la ya'nunahu. Tunda dai an fito karara ba a ce rabbul alamin aka yi shiru ba aka ce ubangijin Musa da Harun Fir'auna ne sai ya gane a ce hala dai ba shi ake nufi ba na قال فرعون أيامنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر قومه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
Fir'auna fa abu ya fara baki mamaki, in gayyato mutane, in shirya musu masauki in shirya musu duk kayan gara na girmama bako kuma sannan in musu alkawari in suka yi nasara zan kawo su kusa da ni amma yanzu suna kokarin bari na za su koma wajen abokin gabana kala fir'aun sai fir'aun ya ce to wannan lamari dai a'a a amantum bihi yanzu ko ayi imani ko yadda da shi qabla an azana lakum tun ban muku izini ba tun da ni na gayyato ku ku bari mana muku izini ai abin ya fi karfin izinin ka ya fir'aun to shikenan inna hada wallahi wannan dai na gane wannan lamari allazi sana'tumuhu abinda kuka aikata din a yau lamakru makirci ne makartumuhu wanda kuka kulla shi fil madinati tun a cikin gari ko kafin kwa watakila kun haɗu da shi a wani guri kun haɗa baki ne da Musa din ya tukudu minha ahalaha don ku kori ɗan garin nan ɗan garin nan na Misra daga cikin birnin watakila shi ne dama kuka haɗa baki. To Fir'auna ya kusa da kenan ya ce to ba sau ba ta'alamu ba ku san halina ba lallai za ku san halina ma yana nukun minni za ku san abin da za ku tarar daga gare ni na azaba. Kuwa Fir'aunu bil ab. A jejiyan nan shine Fir'auna a kuwa Fir'aunu kafin yau kafin ranar sihirin an dace fir'auna yana tafiya a cikin garin misira a wata unguwa marra bi saharati ya biyo ta unguwan inda ya ajiye masu sihirin wa kana musa da kala alaihi ah ana cikin haka kuma annabi musa ya shiga sun dan tattauna tun jiya kafin yau to fir'auna sai yana tunanin wannan tattaunawa wasa alahu annabi Musa ya tambaye su to gobe gashi za mu kara da ni da ku ya kamata mu tattauna mu san matsaya yace idza ghalabtukum takununa muslimin kun yadda in na rinjaye ku a lokacin da ake gasa in na rinjaye ku to za ku musulunta kalu na suka ce lallai yadda a yadda muka zo da shirin nan haba in dai har kai din nan ka fi karfin mu to duk abin da kake so mu yi za mu yi za mu musulunta qala fir'aun to ganin wannan sai fir'aun ya ce haza makarun makaruhu qabla hadha al-majlis wannan makirci ne da suka kukkulla tun jiya kafin a sadu a yau wataƙila shi ne makirci shi ne yake aiki a yau to bari gaya muku na
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين
to dama yace ba su san halinsa ba bai ba su jira ba ya musu izini kafin su miƙa wuya to shi ne yake cewa to idan ba ku sani ba yau za ku sani la waqatta anna aydiyakum wallahi zan muku azaba azabar kuma zan yayyanke hannayenku na dama wa ajlakum da kafafuwanku na haguna min tiradin bisa sabani hannun dama da kafar haguna ko kuma hanar hannun haguna da kafar dama duk irin azaban da zan yi muku kenan in ji fir'auna yada kulli wahidin al-yumna wa rijluhu al-yusra za a yanke hannun kowane ɗaya daga cikin su hannun dama da kuma kafar haguna bayan wannan wannan ma bai isa ba jirgin auna thumma la usallibannakum ajma'in wallahi kuma zan tsire ku akan ku tutture kan itatuwa ko ina kowane lungu duk mai wucewa ya san cewa lalle an saba wa fir'auna kun ji alƙawarin azaban ku to bari mu ji me zai faru qalu inna ila rabbina munqalibun wama tanqimu minna illa آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
Allahu Akbar bayan Allah nan da nan sun zama waliyai sun koma ga Allah sun sallama komai fiye ma da wanda ya shekaru a cikin addini qalu inna ila rabbina munqalibu suka ce to shikenan kai duk abin da zaka yi mu kam mun san karshe so kake ka kashe mu ko to idan ka kashe mu ma inna munqalibuna ila rabbina mu masu juyawa ne in muka mutu ai za mu koma ne zuwa ga Allah mahalicin mu idza fa'alta haza idan har ka aikata wannan to ghayatu haza iya kan makuran abin da kake iya yi anna mota shine duk azabar da zaka yi ina ce karshe mu mutu wa nahnu idza minna to idan muka mutu babu wani abin tsoro mun san inda zamu tafi narji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala za mu koma wajen Allah ne to sai ne domin ai mun sani dama wa ma tanqimu minna babu wani abin da kake ki gare mu illa an amanna bi ayati rabbina sai dai kawai don mun imani da ayoyin ubangiji mu shi yasa kake kin mu kake ce zaka azabtar da mu lamma da Allah yayin da ayoyin ubangiji suka zo mana karara muka ga gaskiya muka yi imani abin da kake gaba da gobe to saboda haka na ka yi abin da ka ga dama mu mun koma ga Allah sai suka koma ga Allah suna addu'a suka ce rabbana sun koma ga Allah sun yi bana'i sun koma gaba ɗaya sun yi bana'i babu su sun koma ga Allah rabbana ya ubangijin muna roƙonka afrik alaina sabra Allah ta zuba mana hakuri inda fi ilima yu'iduna bihi a lokacin da yake aikata abin da ya mana kurare zai yi dinnan to Allah ta zuba mana hakuri liyan lanaji aka fara don kar mu dawo mu koma ga mulki Allah ka bar mu mu mutu a wannan hali bisa imani da kai ya Allah wa tawaffana muslimi in ka zo daukar ranmu ka dauki ranmu ya Allah muna musulmi ka ji fa waɗanda sun zo kore annabin Allah ne amma yanzu da suka ga gaskiya gaba ɗaya sun sallama sun yi fana'i sun koma ga Allah haulai shekul islam ya ce cewa ibrahim ya ce amanu amanu sun yi imani sajadu lillahi sun yi wa Allah sujada fajuzibu ila hazaratillah gaba ɗaya aka fitge su suka fada halaran Allah suka daina ganin komai sai Allah sun sami dabba ku sun yi bana'i daga bana'i sai baka'i dama daga bana'i ne sai baka'i daga jazbu ne in aka yi jazbu sai a yi fana'u daga fana'u to mai hankali kuma sai ya baka'u amma wanda yake mara hankali sai ya kare a fanahu ka samu mahaukaci ko ba su bane to saboda haka daga nan nan take fatudibu ila habaratillah da suka yi sujada wa Allah nan da nan aka fuje su suka koma halaran Allah tabaraka wa ta'ala faja'a ta'jibu fir'aun kurarin da fir'auna ya mutu sai ya zamo a matsayin kabarin fi hadidin barid ga wani mutumin da ya ɗauki ƙarfen da ba a sa a wuta ba yana so ya kera ƙarfen zai canza ya zama wani abu ai kera in kana so ka juya ƙarfe ya zama wani abu sai ya sha wuta ya yi ja amma in ka ɗauki guduma ko masaba kana dokawa akan ƙarfen da yake mai sanyi ai aikin banza kake sai ya zama kar magana ne shi wai amfani da shi sai ya zama kurarin fir'auna kaman ana buga guduma ne akan ƙarfen da ba a saka a wuta ba to na tsallake abin ne to ma rafa ƙuru da suka faɗi suka yi sujada suka yi fana'i a yi haƙuri na ɗan tsallake ne ma da ya dawo da ni baya da suka yi sujada ma rafa ƙuru ƙutahun minas sujudi ba su ɗago kansu daga sujada ba illa wa kulluhum fanin filha duk gaba ɗaya sun yi fana'i a cikin lamarin Allah duk gaba ɗaya sun ƙare babu tabaraka wa ta'ala فجاء تهديد فرعون كضرب في حديد بارد wuraren da fir'auna yayi kaman ka buga matsaba ne ko guduma akan karbin da ba a saka a wuta ba za a samu wani canji babu kala fir'auna yace naqtuluku abinda za a yi kaje ku za mu yi qalu idza qataltana ma yakunu in ka kashe mu ko me zai faru sai ne a kashe din mana me zai faru in aka kashe mu nafi'u ila Allah tabaraka wa ta'ala idan muka mutu ai zamu koma ga Allah ne tabaraka wa ta'ala lokacin da suke maganan ba babu wani tashin hankali da tare da su suna murmushi ne suna dariya wa fir'auna dariyar da kuma take da ba shi haushi na وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون ملأ واتو من ينجلي من يمشى ورطا كم مجلس فرعون abu ya bada musu rai su ma sun ga girma zai faɗi mai gida ma girma ya faɗi balle su sai sai saka aka fara gulma kuma ana zuga wa qala al mala'u min qaumi fir'aun wato manyan gari daga cikin mutanen fir'auna suka fara zuga suna gaya wa fir'auna suka ce mai gida atazaru Musa wa tazawa atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi yanzu kenan zaka bar Musa da shi da mutanensa su yi banna a bayan ƙasa wato kafirce wa fir'auna shi ne babban banna za ka bar su su yi banna li yufsidu fil ardi lima waqa'a hadha lamma waqa'a hadha tara ka fir'au wa ba ku amru dai wannan al'amari ya faru fir'auna ba abubuwa sai ya safarkwace ya zama jaruntaka babu jiki yayi sanyi wa ba ufa amruhu al'amarin sa ya rauni ya fara tunanin ma me zai yi shi ne fan manya suka fara bayi shawara suna daɗa har zuka shi wanda na tafi baiti fir'auna ya zauna a gida ko fita ma baya yi saboda ɓaci rai lam yaf'al shay'an bai iya aikata komai ba duk da kurarin da yayi lam ya'mur fi ta'ani Musa bi shay'in abinda da ya faɗa yake za a yi wa annabi Musa ma ko kuma wa mutanen Musa bai iya yin komai ba saboda ya tsorata fa baqiyan nasu yu'linuna wala'ahum li Musa mutane duk gari gaba ɗaya suka dinga mubaya'a suka mai da al'amarin su annabi Musa suna ta imani saboda sun ga nasara daga Allah sun ga gaskiya wa yu'minuna bihi wa yutabi'unahu suna imani da annabi Musa kuma suna miƙa biyayya gare shi hatta jama'a malakun min qaumi fir'aun sai da waɗansu manyan jama'a suka haɗu suka yi mitin daga mutanen fir'auna yawlumuna suna zargin fir'auna saboda sakacin yayi yawa yaya zaka bari ana wannan har yanzu baka dauki mataki ba suka ce a'a atazana Musa tatrukuhu wa qaumahu yanzu kenan zaka bar Musa da shi da mutanensa li yufsidu fil ardi su ci gaba da banna a bayan kasa bid'awati ila mukhalafatika banna a bayan kasa wai za su yi ta kira akan a saba maka saba masa shine abi Allah shi kadai to wai hakan shine banna zaka basu su ci gaba da banna wa yazaraka wa alihataka shi Musa ya barka ya bar allolin ka ya kama wasu alloli daban tarakuka wa alihataka kenan sun barka sun bar allolin ka yace kana fir'aunu sana'a asnaman tijaran fir'auna dama yayi waɗansu kananan alloli ya abudunaha mutanen kasan suke bautawa kananan allolin wa qala ana rabbukum al-a'la yace to kun ga kananan alloli to ni ne babban Allah na ku gaba ɗaya dan haka fir'aun ne qala sanaqtulu amna'ahum sai yace a a ai ban yi shiru ba ai ina kirin ɗaukar mataki ne daga cikin matakan da zan ɗauka bayan na halakar da su sanaqtulu abna'ahum da sannu zan kakkashe ƴaƴansu don kar su ci gaba da rayuwa su mana banna a bayan ƙasa. Wa nastahi nisa'ahum mu rika barin ƴaƴansu mata da rai ko don hidiman gida da sauransu. Ka fi ili na bihim min qablu ai kafin zuwan Musa ma ai mun yi irin wannan aikin to za mu sake maimaitawa. In ji Fir'auna. Wa inna fawqahum qahirun ai kun sani cewa mu masu iko ne a kansu gaba ɗaya babu wani abin da suka iya. Kana Fir'aun Fir'aun ya kasance ra'ana abin da ya sa ya wannan alkawari zai sake kashe ƴaƴan banu Isra'ila ya yi mafarki ne ya ga wata wuta kharajat min duri bani Isra'il wata wuta ce ta fito daga gidajen banu Isra'il wannan wutar da ta fito wa kharaqat qasrahu hatta sayyaratu kala shay'a ta kutsa ta shiga cikin wato gidansa na mulki ta ratsa gidan ta rusa gidan wannan wutan a mafarki ba gidan ya rushe ya zama kamar babu wani abu a gurbin wajen to fir'auna wannan abu ya dame shi fa sa'ala kahanata wal munajjimin ya tara bokaye da ko masu masu taurari yace yana neman bayani ga wata mafarki ko kuma ga wani mafarki da yi qalu lahu inna mawludan yuladu min bani isra'il suka ce da shi akwai wani ɗa ne da za a haifa a banu Isra'il ya kunu sababan zahabi mulki wanda zai mu zamo dalilin tafiyar mulkin ka. Fasara ya zbahu kulla mauludin zakari sai ya zama yana yanka dukkan wani ɗa namiji hatta zaba a tis'ina an walidin sai da ya yanka yara wajen dubu tis'in wa zaba a ishirina an sadiyin yara kuma waɗanda suka ɗan girma suka kayaye ya yanka wajen dubu ishirin wujudu qabla hadhihi ar-ru'ya wanda aka same su kafin aka haife su kafin wannan mabarkin su din ma an kashe su don kar ya zama watakila an haife su kafin fa aduwallahi sa'afi talabi musa makin Allah Fir'auna ya yi ta kokari wajen neman ina Musa zai same shi a cikin ƴaƴan da ake haihu haihuwa حتى قتل بسبب موسى مئة وعشرة آلاف sai da ya kashe mutum ɗari da goma saboda neman ko ya dace da Musa a ciki amma Allah ya ɓoye Musa bai iya kashe shi ba wa aballahu illa an ya ce Musa wai tarabba ala firashihi Allah ya ki Allah ya kiya ya ki ganin dama ya ki yarda ya bari a kashe shi Allah kawai ya yarda ne sai annabi Musa ya rayu har ya zo ya karaba ala tirashi a tarbiyyance shi a shimfiɗar gidan Fir'auna bisa ganin daman Allah fi baitihi kuma a gidan Fir'auna wa fi nafaqatihi kuma abincin da zai ci Fir'aun zai ce girma abincin gidan Fir'auna haka Allah ya ga dama kamata ya ci bayanin zai zo nan gaba falamma kabira Musa wa ba'athahu Allahu rasulan yayin da Musa ya girma Allah ya aiko shi a matsayin manzo wa waqa'at qissatu Musa ma'a sahara kuma kissar annabi Musa ya ta faru tare da masu sihirin nan wa amana sahara ko masu sihiri suka yi imani wa amana kathirun min bani Isra'il da yawa daga cikin banu Isra'ila suka yi imani wal kibt da kibtawa suka yi imani haddadahu fir'auna sai musu kurari annahu sayarji'u ila halatihi al-awla yace zai sake komawa halinsa na farko na kashe 'ya'ya mazaje din nan yawa zai sake dawowa a maimaita yasbahu al-amna bi zabhi al-amna wa istibqa'i nisa shine da yanka 'ya'ya maza da kuma wanzar da 'ya'ya mata wa takabbara a lokacin na ƙara girman kai yace wa inna fawqahum qahirun mu ba sama da su ne mu ne masu rinjaye ba wanda zai motsa wani abu ba da yadda mu qadiruna ala fi'li zari fashaka banu isra'il ila musa aidan daga nan banu isra'il suka yi kuka wajen annabi musa na to sanan Allah wala dim gobe za mu ji to ya aka yi insha Allah Allah ya sa mu dace na ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين